بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شاتك وزغوة شوال shekara ta 1445 bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine kasid na 65 insha Allah cikin jariyan kasusuwa da katin littafin as-sunna wallafar al-imamu al-hafiz Abubakar ibn Abi Asim Allah ya gafarta masa ibn Abi Asim ya rasu a shekara ta 280 bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wannan tafi nashi ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai wanda suke a matsayin tushen bayani da manazarta don gane aƙida ta magabata na ƙwarai Allah ya saka mishi da alkhairi muna cikin babukan da malai yake mana magana akan azabar kabari da tabbatar da ita a matsayin ɗaya daga cikin usul na aƙida na imanin ahlus sunna wal jama'a da algaibiyat mun ji cewa hadisai ne mutawatirai waɗanda sun zo da yawa ta hanyar sahabbai da yawa da yawa sai kuma ya ƙara buɗe babi bayan da ya kawo wannan maganganu ya sake cewa ga wani babi babun fi azabil qabr za mu tashi a lamba hadisi na 900 inda malam yace haddasana bundaru qala haddasana muhammadun ya'ani gundaran an shu'ba an ash'af ibn abi sha'fa an abihi an masruqin عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر وانا حديثي مالا يكربوش تهانيا بندار وتو محمد بن بشار ابن عثمان البصر بندار الحديث shine lakabin sa aka ce bundar kamar a ce attajiri wanda yana da abu mai yawa mai hannu da shuni to shi hannu da hadisi wanda suke nufi kenan ba ya hannu da shuni na kudi ba suna sakance mashi bundarul hadith saboda yawan hadisan shi da ingancinsu da yadda yake da ƙoƙari wajen karantarwa Allah ya gafata mishi ya rasu shekara ta 200 ne da 52 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi tunawa a baya can mun ambaci wata fa'ida game da shi shine cewa shi din nan malam bundar ɗaya ne daga cikin malamai tara wanda ake ci musu lakabi da al-mashayikhu sitta allazi rawa anhum sitta malamai tara waɗanda duka masu littafai shidan nan sun riwaya a gurinsu malamin su duka da bukhari da muslim da abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibnu maza dukkaninsu ɗaliban shi daga cikinsu akwai muhammad ibn musanna yana cikin guda tara daga cikinsu akwai muhammad ibn al'ala abu kuraib za ga muslim ya yi ikfari sosai daga gare shi daga cikinsu akwai muhammad ibn ma'mar al-basri waɗannan duka muhammadawa ne su hudu muhammadu bin musanna muhammadu bin bashari muhammadu bin al'ala muhammadu bin ma'amar albasari hudu kenan ko sai ziyad akwai ziyad ibn yahya ziyad ibn yahya akwai kuma abu sa'id al-ashad abu sa'id al-ashad shida saura uku ko kwakwalwa ta riga ta rikice ba jama'a sai dai a hankali Nam sai Alfallas, Amr ibn Yahya Alfallas, sai Yaqub ibn Ibrahim ad-Dauraki. Yaqub ibn Ibrahim ad-Dauraki sai Nasr ibn Ali al-Jahdabi. Wadannan sune al-mashayikh tis'a allazi rawa anhum sitta. To kamata in kana dalibi yo kaka kwana sai kan tarihin su gaba daya. Ka rike sunayen ka rike tarihi din da ka gansu suka ce wannan ɗaya daga cikin su. Ka dauka kamar yan gida ɗaya ne. akwai mutum guda hudu Muhammadu in ka rike Muhammadu hudu ka rike rabi kenan Muhammadu ibn al-Ala wannan da Muhammadu ibn Bashari Muhammadu ibn Ma'amar Muhammadu ibn al-Musanna hudu kenan akwai wanda sunan shi iri daban ne babu irin sunan shine ad-Dawraqi da ka rike ad-Dawraqi shine wane shine Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi akwai babban malamin na Imam Muslim shine wane mun fade shi in baka rike mabdul ala sai ka rike abu kuraibin mashahuriya alkunya ce ana jinta sosai a cikin riwaya akwai alfallas amr ibn yahya malami ne marubuci shi ma yana da sauki rikewa sai kuma in ka rike cewa al-ashad abu sa'id al-ashad mai tabo a fuska shine al-ashad wanda yake da tabo kamar ya taba jin ciwo haka ko ko doki ko jaki ya harbe shi sai ya samu tabo a fuska shine al-ashad yana da tabo a fuska shi to wannan dai fa'ida ce kawai ta malamai Allah ya saka musu da alkhairi to shi kuma yace daga Muhammad ibnu wani kenan ibn daga gundar daga Muhammad wanda aka sani da gundar wato babban ɗalibin nan na makarantar Shu'ba ko gashi an Shu'ba an Ash'ath ibn Abi Sha'tha wato shine Sulaim ibn al-Aswad al-Kufi al-Muharibi shi kuma yace an abihi daga baban shi an Masruq daga Masruq ibn al-Ajda ɗalibin Aisha an Aisha ta kalat daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla salatan illa ta'awwadha min azabil qabr ban taba ganin ma'aiki yayi salla ba sallallahu alaihi wasallama face a cikin addu'o'insa sai ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari a sujuda da tahiya za ku bai yiwa a ce abinda ba da gaske bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya matsa kullun yana neman tsari daga azabar kabari da azabar wuta yana neman tsari daga bashi da neman tsari daga makiya da wawushewar kafarsu da sauransu waɗannan at-ta'awudhu min arba'in a'udhu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal to dukkanin su mas'aloli ne masu girma azabar wuta azabar kabari azabar matsalar dujal da azabar da fitinar rayuwa ko mutuwa annabi duka yana neman tsari daga gare su to wanda ya karanta azabar kabari to lazumi haka yace dujal ma ƙarya ne lazumi haka yace babu fitinar rayuwa babu ta mutuwa domin duka annabi sallallahu alaihi wasallama yana hada su ne tsarin Allah daga barin su Allah ka tsare mu daga su gaba daya wannan hadisi asalin sa yana cikin Bukhari al-Imam Bukhari ya rubuta shi da Muslim amma akwai riwaya irin wannan wacce take cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin al'ajuri a shari'a da wasu littattafan ba. Malam ya sake cewa wa haddasana Muhammad ibn Abdullahi ibn Numairin wa Abu Bakrin su biyun kenan ibn Abi Shaba da ibn Numairin kala suka ce haddasana Abu Muawiya shine Muhammad ibn Khazim ad-Darir wanda ya rasu 194 daga cikin dalil jama'a an al-A'mashi daga daga babban malamin nan cikin malaman ƙasar Kufa ɗaya daga cikin a'immatud dunya fil hadith shine Sulaiman ibn Mihran al-A'mash al-Kufi rahmatullahi alayhi al-Imam al-A'mash ya rasu shekara ta 70 bayan hijira an fi sanin shaharar sa da cewa mutum ne mai wuyar sha'ani mai murdaddan hali wanda dalibai suke shan wahala ne shi mutane sun fi sanin wannan labarin game da shi ba san cewa A'mash yana daga cikin qurra'u makaranta al-Qur'ani ba kuma yana daga cikin ubbadu wanda aka ce ya shekara kusan 70 kullun yana sahun gaba a sallah baya misin ta da ikama mutane ba su taka jin wannan labarin ba da an faɗe shi an fitina cewa wannan wani malami ne mai wahalar sha'ani Allah ya gafarta mashi ya murɗaɗɗe mara kirki mara tausayi to wannan ma duk abin da yake din duka a cikin ilimi ne dan ya horar da ɗalibai ne Allah ya gafarta mashi an abi sufyana wannan shine talahat ibn nafi mun ji shi a baya talahat ibn nafi an jabirin daga sahabi jabir dan abdullah an ummi mubashir daga sahabiya ummu mubashir riwayatu sahabiyin an sahabiyin kenan qalat tace dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ha'itin libanin najjar nabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wani danni cikin wata gona kewayayya na banun najjar a madina kenan fihi quburuhum suna da makabartar su kadmatu fil jahiliya sun mutu a jahiliya a da a al'adar da ake da ita a wasu kasashe wasu ma har yanzu shine kowane dangi ko kowane kabila suna da makabartarsu babu makabarta gama gari har yanzu akwai mutanen da suke yin haka a wasu wurare ko a wasu garuruwa ana yin haka to makabarta ce ta keɓantacciya ta waɗannan mutanen halar ta ce fakhar da rasulullahi sallallahu alaihi salama fasami ituhu ya kudu bayan annabi ya shiga wannan danni ya fito sai na ji shi yana cewa ista'idu billahi min azabil qabr ya ku musulmi ku nemi tsarin Allah ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari qalat fa qultu ya rasulullah walil qabri azabun ya manzon Allah yanzu kabarin akwai wata azaba a kabari qala yace innahum la yu'azzabuna fi quburihim azaban tasma'uhu al-baha'im lalle su mutane za ana azabtar da su a cikin kabarbaran su wanda dabbobi suna jin karan azaba suna jin gwagwarmayar da ake ta azaba fala haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu wannan hadisi kaga shi ma tabbatar da neman tsari daga azabar kabari da kuma bayar da labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq akan cewa ana yin azabar a cikin kabari kuma a cikin halittun Allah akwai wanda Allah ya sahilce musu suna ji suna jin abin da ke faruwa sune dabbobi hadisi ne sahihi rijaluhu rijalu shaykhain in banda wato wannan Talha ibnu Mafi wanda shi tafara da bihi Muslim ibnu Abi Shayba ya fitar da shi da Tabarani da ibnu Hibbana da wasunsu malam ya sake cewa wa haddasa ibn kasib qala haddathana ibn uyayna an musa ibn uqba an ummi khalid daga ummu khalid sunanta ama bintu khalid ibn sa'id ibn al-asi wadda an haife ta ne a habasha lokacin da aka je abin nan hijira ta farkon da aka haife ta tana cikin sigarus sahaba daga baya sayyidina abin nan az-zubair ibn al-awwam shine ya aure ta radiyallahu anhu wa anha قالت تتشي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر ita ma tace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsarin Allah daga azabar kabari wannan riwaya shi ibn abi shayba ya fitar da ita a cikin al-ahad wal masani hakanan al-imam al-bukhari ya fitar da asalinta a cikin kitabud da'awat na sahih al-bukhari hakanan kuma ya sake fitar da shi da bukhari din da muslim ta wata hanya da wa da sana abu mas'ud ar-razi sunansa ahmad ibn al-furat shi ne ake walakabi da muhaddisu asfahan alimamu abu dawuda ya kaɗaitu da riwaya daga gare shi daga cikin asabul kutubu sita kamar yadda zabi yake faɗa udda min al-huffazi wa huwa amrad an lissafa shi cikin manyan malamai tun bai fara gemu ba yayi malanta da wurwuri eh babban malami ne cikin malamai shine yake cewa haddasana al-asfahani wato muhammad ibnu sa'id al-asfahani kenan an hakkam ibnu salmin alkinani arrazi kenan wanda yana da hadisi a cikin kutubu sita sai dai bukhari ya yi istishhadi da shi bai yi hujja da shi ba ya rasu a shekara ta ɗari da casa'in daidai a makka ya je aikin haji kafin a hau arfa ya isa makka lahiya lau amma kafin ranar arfa allah ya masa rasuwa allah ya gafarta mushi shi kuma ya ce daga an amur ibn qaisin ibn abi qaisin an al-hajjaj an al-minhal ibn amrin an zir ibn hubaysh daga zir dan hubaysh Allah ya kara masa rahama babban malami ne cikin tabi'ai cikin makaranta alqur'ani an aliyin daga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala sayyidina ali yace kunna nashukku fi azabil qabri hatta nazalat alhaakumut takasur sayyidina ali yace da musa habbai muna ganin batun azabar kabarin nan muna da dan shakka haka a ciki sai da Allah ya saukar da suratu alhakumut takafur hatta zurtumul maqadir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna aljahim thumma la tarawunnaha ayna alyaqin thumma la tus'alunna yawma idin anin nayim to yanzu sai ka fara cewa to wannan ayar ko wannan surar me alaka ta da azabar kabir tsabar karfin ilimin sahabbai kenan jama'a ibn jaririn da ya zo sai da ya bayyana ya ce fi haza dalilun ala sihhati azabil qabr a cikin wannan sura wannan magata zinadi akwai dalili akan cewa lalle da gaske ne akwai azabar kabari yace saboda mene li anna allaha akhbara an haula'il qaumil ladhina zarul maqabir saboda Allah ya bada labarin mutanen da suka je makabarta ba'ada an alhaqumut takafur bayan san duniya ya dauke hankalinsu daga makabarta Allah ya ce sai alamuna za su sani in sun je kabarin wannan cewa a a a kalla sofa ta alamun shine batu akan kabarin abinda zai fara cikin kabarin abinda so take cewa a takeice alhaqumut takafur Allah ya ce at-takasur neman tara abun duniya kuɗaɗe da mata da ‘ya'ya da mukamai da certificates da shahara da bunƙasa da faɗa aji waɗannan abubuwan sun shagaltar da mutane shagalat kumul mahabat bi kasaratil amwali wal adadi an da'atillahi haka ibnu kathirin yace neman duniya da neman abin da ke cikinta da neman mukamai da neman tarawa da san a san da kai a duniyan nan ya shigaltar da mutane daga batun bautatawa Allah Allah ya ce hatta zurtumul maqabir ba ku ankara ba har sai da kuka kai ziyara makabarta to kai ziyara makabarta da ɗaya ma'ana biyu ko dai ita kanta mutuwa da zaka mutu a dauke ka kai makabarta dan ba matabbata bace to kai za'iri ne wani abin nan ne wani me za a ce ne stop over ne wani wani sansani ne wani kamfin ne madakata ne kafin a wuce lahira to haka ziyarci makabarta a matsayinka na ɗaya daga cikin gawawaki ko kuma hatta zurtumul maqabir har kuka mai da makabarta ma wurin ziyara ba wurin zuwa don ibra ba kuma abin da ya faru a lokacin wasu al'ummomi a garin madina suka yi mufahara da juna wasu ƙabilu guda biyu har sai suka fara cewa junansu mun fi ku yawan mutane masu girma mun fi ku yawan sharifai tun ana kirga na raye har aka ce a je makabarta ma a kirga wanda suka mace ce to kuna da kamar wanda ke cikin kabarin nan wallahi ba ku da kamar wani mu muna da jarumai a makabartar nan mutum kaza kaga bala'i ya girmama ya zama lissafin dokin rano da ake cewa ko matacce da mai rai tun ana lissafa muna da jarumai muna da masu kuɗi muna da kaza duk ga su da ransu haka kuma ana lissafa na makabarta to shine hatta zurtumul maqabir ɗaya daga cikin fasara dake wannan fasara ce ba ita ce mafi shahara ba to har kuka je makabarta wato lokaci ya kure muku wannan takasurin da kuke tayi bai muku amfani ba kana nan kana ta kawai da annabi yake cewa ya kulbun adama mali mali mali yana ta dukiya ta kuɗaɗe na na bin bashin kaza na tara kaza na tara kaza annabi ya ce haba dan adam kai kana da wata dukiya ne illa ma akalta ma ma ta'imta fa akhrajta aw labista fa ablaita aw qaddamta fa ujzita baka da wani dukiya banda wannan uku abinda ka siya ka kai gida aka dafa iya wanda ka dan ci din nan ko ka siya ka ci a waje wannan da ka cin wanda zai shiga ya narke ya lalace ya riɓe ya fita ba ma ka san ganin abin da ya fita to shine abin da ka mura dukiyarka ko wannan tsimmo kala da muke sakawa aula bista fa ablaita ka sa a wanke a goge har ya kone tun yana sabo yana baka sha'awa yana baka sha'awa har ya zama tsoho abin banza haka yar har ta naka shigo gida kaga ana share flow da shi a gidan ko ganshi a bola shine aula bista fa ablaita to duk wannan kaga asara ce ko sai annabi faɗa asalin mai amfani ya ce au qaddamta ko wanda ka kai shi lahira kafin ka iso fa ujzita in ka ji lahira a sakan kama da shi shine ko mai amfanin annabi ya ce amma ma khala zalika fa innaka tarikuhu linnas abin da ya saura zaka bawa mutane ne kaga sai annabi bai ce ma ka ban ma magada ba don magadan ma ba zai su amfana ba ma wani ma haka za a ci kuikuya a kwace a hannun magadan alƙali ya ɗibi nashi sauran mutane su kwasa masu bin ka bashi wanda kake bi bashi su yi shiru ba wanda zai ce ana bin shi bashi da mara albani ya mutu wanda suka dinga cewa suna bin shi bashi ba za su kirku ba amma ni da ban taɓa zaune ya ce to ni kuma albani yana bi na bashi wataƙila abu rafi ya sani amma ni da ban sani ba iya lissafin da kai kuma ala adam gashi duk mutane ba wanda ya ce to ni dai gaskiya tsakanin da allah mala yana bi na kaza babu kuma kaga ya saba wa ɗabi'a amma kowa sai ya ce ni ma na ba malam bashi kaza na mai aiki kaza ma ya ce zai biya ni ya ba mun alƙawarin kaza haka rufi ya dinga biyan kuɗaɗen nan kamar ba gobe to duk waɗannan kaga sun ci nasu shine tarak anta tariku hulin nasi to wannan takathur din da yayi shagaltar da mutane ana nan ana nan ka tattara at-takathur suka ce jam'uha bighairi haqqiha ومنعها من حقها والشد والشدة والشدها في الأوئية كتارا بعد حقي با كقبا يد حقوقين دake ciki kuma ka taskace ka boye shine at-takasur ba wanda ya san nawa ne balance ɗinka ba wanda ya san password ɗinka ba wanda ya san suwa ka aina ka aje suwa ka ba ba wanda ya san kasuwancin da kake yi ba wanda ya taba ganin payslip ɗinka komai kana ta ɓoyewa mutane da wanda da dama sun mutu sai shikenan ma an yi asarar dukiyarsu saboda sun hana kowa ya mora ba wanda ya sani wayarka ba wanda ya sani fin ɗinka ba wanda ya sani haka za a shikenan an shiga uku ana ji ana gani ga kudin ka bai da rayu sai dai banki su cinye kamfani su cinye wasu abokan kasuwanci su cinye shikenan an yi asara kaga fa innaka tariku hulin nas sai Allah ya ce kalla saufa ta'lamuna Allah ya ce a'a wallahi da sannu za ku gani za ku sani to shine alƙawarin azabar kabarin a ina za ku sani shine a wurin wannan ziyara shi da sai na ce to daga nan muka gane fa abin da gaske ne sannan Allah ya ƙara cewa sun makalla saufa ta'alamun to kuma maimaiki irin wannan agun larabawa yana zuwa ne don nuna cewa abin fa ba arziki ba sani ba sabo babu wani tantama a kan shi Allah ya ce kalla lau ta'alamuna ilmal yaqin ina ma da a ce a nan duniya kuna da ilimi na yaqini ilimin ku game da makomar ku ya zama yaqini ne babu shakka la tarawunnal jahim to ranar alkiyama fa za ku ga jahannama sun malatarawunna ha ainal yaƙin za ku ganta ido da ido saboda kowa sai ya bi ta kanta sun malatus alunna yau ma'izin an na'im kuma a ranar sai an tambaye ku game da duk wata ni'ima da Allah ya muku ni'imar lafiya ni'imar dukiya ni'imar ilimi ni'imar sarauta ni'imar shahara ni'imar duk abin da Allah ya maka ni'ima na ƴaƴa da mata da komai sai an tambaye ka game da shi sun mala tus'alun na yawma idan alin na'im sai na ya ce to da muka ji wannan aya ta sauka ko wannan sura sai muka gane lalle azabar kabari fa da gaske ce wannan isnadin yana da rauni amma hadisin da batacce ne mai raunin shi shine al-hajjaj din san ibnu arta'a yana da rauni wannan mutumin amma hadisi ne tabbatacce ya goto hanyoyi da dama al-imamu tabari ya ruwaito shi ta wata hanya daban hakanan baya ga shi wasu malamai sun ruwaito shi a littafan su mabanta ibn tsabar ya ruwaito riwayoyi daban-daban a cikin tafsirinsa haka nan ibnu afwan al-imamu al-imamu tirmidhi shi ma a cikin jami'ut tirmidhi malam yace warawa fil azabil qabri har ila yau malamai da dama cikin sahabbai sun ruwaito hadisi game da azabar kabari daga cikin su akwai zaid ibn thabit babban malamin nan cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sabit ya ruwaito mun karanta a baya a lamba ta 894 wa Abu Ayyuba da Abu Ayyuba al-Ansari wanda hadisin shi na cikin Bukhari da Muslim wa Ali da Sayyidina Ali ibn Abi Talib shine wannan da muka ji gashi nan ya gabata a lamba ta 903 wa Abi wa Abi wa Abu Huraira da Sayyidina Abu Huraira ya gabata a lamba ta 890 da 95 kuma wa Anas da Anas ibn Malik shi ma ya gabata 889 wa Usman ibn Abil As da Sayyidina Usman dan Abil As shi ma rawaito hadisi wanda yana cikin sunan Nasa'i a a a akan addu'an neman tsari daga al-mahya wal mamat wa Abu Bakrata da Abu Bakra shi ma hadisin shi ya gabata baya lamba hadisin 896 wa Ibn Abbas da Sayyidina Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda hadisin shi na cikin Bukhari da Muslim wa Aisha da Sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda mun ji hadisanta har guda uku lamba ta 897 da 99 da 900 daidai wa Asma da ƴar uwarta Asma'u Allah ya kara mata yadda ita ma hadisin tana cikin Bukhari wa Ummu Khalid mun ji hadisin Ummu Khalid ya gabata wa Abu Rafi da bararran bawana na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Rafi hadisin shi na cikin Sunan Nasa'i da littafin Al-Imam At-Tabarani wa Jabir da Sayyidina Jabir dan Abdullah mun ji hadisin shi a baya 892 da kuma 93 kullu ha'ula'i duk waɗannan sahabban anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tawaturin kenan da ake ambata qala abubakar malan dan gidan abu asim sai yace wa sahhatil akhbaru ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi isti'azatihi min azabil qabr cewa yana neman tsarin Allah daga azabar kabari wa ta'awudhihi minhu yana neman kariya Allah daga azabar kabari wasabata anhu sallallahu alaihi wasallama ya tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu amara bil isti'azati yayi umarni yace a nemi ne a nemi tsarin Allah wa ta'awudh minhu a nemi kariya Allah wasabata anhu sallallahu alaihi wasallama ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anna ummatahu satubtala fi quburiha yace za a jarabci al'ummarsa a cikin kaburburansu wa hiya akhbaru waɗannan hadisan gaba ɗayan su hadisai ne sabita tabbatattu tujibul ilma wanda suke ba da ma'anar tawatur saboda kaga hatta masu cewa ba su yarda da hadisi ahad ba lazumin su dole su yarda da waɗannan wa tanfi ar-raiba wash-shakk kuma suna kore duk wani kokonto ko wata shakka wallaha nas'alu yace Allah ubangiji muke roko an yu'idhana min azabin fi quburina ya Allah ka tsare mu daga azaba a cikin kaburburanmu wa an yaj'alana alaiha yaj'alaha alaina riyadan ya Allah ka sanya kaburburanmu su zama mana wasu wato abin nan a a korama ko ko abin nan rauda wato wuri mai danshi da dadi khadra wadda take korra kore tunawwaru lana fiha kuma a haskaka mana kabarin Allah ka sa kabarin mai zama wuri mai danshi mai ni'ima kore shar mai yabanya kuma mai haske ya Allah ka amsa masa wannan addu'a da yayi akan kankinsa da sauran musulmai gabaki daya da mu da muke karantawa da ƴan uwanmu da malamanmu da iyayenmu da sauran duk wanda suka imani da wannan akida wannan addu'a ce malam yayi amin amin amin ya Allah zaka ga ya nace yana ta magana saboda abin ya shahara mutane suna karyatawa gashi abu ne tabbatacce an ji hadisai ƙur'ani ya ambata ya ambata sarahatan ya ambata talmihan sahabbai sun ruwaito ga sunan adadi mai yawa malaman musulunci sun yi magana sun rubuta amma wasu mutane da yawa suna cewa su musulmai ne amma suna ƙaryatawa kamar yadda ambata mana ranar cikin malamai ibnu hazmin Allah ya gafarta mishi ya samu kanshi a cikin wannan zamiya mai haɗari ya yi inkarin azabar kabari Allah ya gafarta mushi akwai kuma wasu cikin mu'tazila musamman da sauran 'yan bid'a da kuma na zamanin yanzu zamanin da hadisai suke fuskantar barazanar ƙaryatawa daga qawa'if da yawa abin takeici yanzu har a cikin ahlus sunna akwai mutanen da atifa tana jan su su ƙaryata wasu hadisai mutum yana ganin shi ahlus sunna ne amma akwai hadisan da ya toshe kunnensa ko ƙwaƙwalwar shi ta gaza ta karɓe su to ƙaryata hadisi ko ƙwaya ɗaya ne ingantaccen jama'a haɗari ne ba ɗan gangani ba mutum yana son kanshi a cikin wata sarƙaƙiya ce da zai iya halaka ga baki ɗaya domin ƙaryata labarin da annabi ya bayar ne ko ƙaryata shari'ar da annabi ya karantar ne matuƙar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya inganta abin da ake nema da kai matsayinka na musulmi a matsayinka na mumini a matsayinka na ahlus sunna a matsayinka na mai cewa kai ɗan salafiya ne ballantana kuma matsayinka na malami mai da'awa abinda ake ma kawai ka sallama ka haƙura ba sai ya yi maka a ra'ayinka ba shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan da ba ra'ayoyin shi bane ya karanta da su saboda haka Allah ya ce karanta kamar da Aisha take cewa da zai iya ɓoye wani abu da ya ɓoye kaza da kaza ashe akwai abin da bai masa ba shi ma a ransa kamar kissar Zainab da aka ce wane ya saka kai ka aura shi yana ganin ba haka ya dace ba a irin tunaninsa kamar kissar ainihin abasa wata walla ba yadda Allah ya so ayi ba haka yayi ba kamar kissar ainihin wato asara badrin duk ga sunan yadda Allah ya so ayi ba haka annabi so ayi ba amma shi ma Allah ya ce mishi ne thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'a hadaka haka yi to kana so ka tsira to ka bi shari'ar Allah shari'ar Allah ita ce Qur'ani da hadisai ingantattu ba sa karo in ka ji sun yi karo a lokaci ko karancin ka ko kuma irin malaman da suka koya maka suka nuna maka cewa akwai karo amma malamai masana suna da mafita a game da shi saboda haka duk abin da manzo Allah sai sama ya karantar alal aini war ra'as mu da wanda muka san da wanda musulmi duka mun yadda yana cikin aqidan mu yadda da duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ko mun yadda da ra'ayin ko ba mu yadda ba ko muna so ko ba masu mala'ika ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin shu'abul iman na al-baihaqi ya zo mishi da dankin ƙasa ya zo mai da ita ƙasa jike da jini ya ce wannan ƙasar a inda na ɗauko ta a inda wasu cikin al'ummar ka za su kwantar da jikanka ne su yanka shi annabi yana ɗakin wata mata ya kai mata ziyara cikin dattawan garin madina sai kawai ta ga yana kuka yace ta ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah ma abkaka kuka me kake yi ya ce mata kinji kinji abin da jibril ya gaya mu amma ya iya kaddara ce ta Allah haka ya haƙura bai ce ya Allah ni ban yadda baka canza wannan kaddara labarin kashe Husaini misali Allah ya labarta mushi dole haka zaka yadda yadda annabi ya haƙura shi ma Allah ya mushi wannan jarabawar da duk wata jarabawa da Allah ya mushi haka ma zaka haƙura haƙurin nan da zaka yi ka bi addini shine kawai tsiran ka jama'a wallahi tallahi mutane su ba hankali saboda yanzu kowane hadisi da zaran bai dace da ra'ayin mutane ba kansu ce ba su yadda ba sun kace musu to menene amfa menene kaida ba ku yaddan ba ba su da wata kaida ta ilmi da hada su yadda ma'ana ba za su iya cewa hadisin bai inganta ilmanta ba ba za su iya cewa kuma ƙarya ne ba haka annabi ya faɗa ba kawai tunanin su bude ba haka muka so a ce ba ba haka suka so ba to ya kake yanzu kai ne ma kake da shari'a kenan da Allah yake so wato gangancin mutane yayi wa jama'a wallahi gangancin da mutane suke ciki musamman masu su alu sunna ne wallahi suke yi kansu in har zaka makale ne da wata fassara ta malamai to ka mai da uhuda gare su kace malam wane ne ya fassara da wannan fassara kai kuma yanzu mukallidi ne gare shi to wannan da sauki ba da sauki su malaman sa da lashi sun yin fasara kuma sun yi kuskure suna da immunity da ke kare su daga daga azaba Allah amma kai kana kolo jahili wanda ma baka taba karanta hadisi da isnadi ba sai dai ka gansu inda ake kawo su dinnan a cikin bulugu ko riyadus salihina ko ka ji su ana wa'azi da su baka ma san inda za a ganshi wai kai zaka dinga sa baki ka cewa hadisi kaza wai baka yadda ba kai asuwa ne jama'a wani irin jahilci yake damun mutane da ganganci wasu kuma da sunan wai malanta mutane sun raina annabi wallahi suna ganin abin wai da sauki alal ainu ar ra'asi ne annabi ya fada kawai kamar yadda ibnu ibnu abil iz yake cewa kai inda kai ne abu huraira ko aisha ko jabiru ko anas annabi ya fada hadisi zaka ce ba za ka yadda ba sai ka koma garin ka tambayi malamin ku ko sai abin da mutanen garin ko kungi ko suka fada ka isa kai wannan magana ya ce ya uddu nafsahu ka annahu sami'ahu min fi nabi sallallahu alaihi wasallama فهل يسوق له بعد ذلك أن يعرضه على قول إمامه أو عزيمه أو وانين أو وانين يانا أتكي ابن أبي الإزي زي يوكي هكا كاتب وجن wani sahabi annabi ya faɗi wata magana ya ce shi bai da ba sai ya je ya auna tukunna ko sai ina wai ke magana ma wani hankali a wajen wai kace sai ka gwada da hankalinka ko ya saba ma kaza ko ya saba wa kaza ko kuma ya saba wa Qur'ani ya hadisi ya saba Qur'ani kai ne kai ka saba su tsakanin su kai ka saba su kai ka saba tsakaninsu ba sa saba wa juna Allah ya kyauta sau da aka zama dole ne a tashi a cigaba da karantar da darajar suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda makiya sun mata yawa jama'a ga ƴan kalakatu a gefe ga wasu a cikin ɗariƙu ga su a cikin mazhabobi ga su a cikin malamai da sunan ahlus sunna ga su nan a cikin ƴan boko ga su nan a cikin turawa to don ne ra'aji kowa sunna kawai yake hari yanzu mutane sun raina wai sayin bukhari da muslim har gani suke ma kamar abin da ke cikin wai ra'ayoyin bukhari da muslim ne wai maganganun shi wai maganganun su ne wai sun faɗa wai su bukhari sun faɗa abu an an rike an kirke na Allah kamar ma kamar ma suna faɗa ne kawai da kansu kamar suna faɗa ne da kansu jama'a Allah ya kyauta mala yake cewa babun fi zikril qalibi qalibi badr babun da ke bayani akan ambatan alqalib alƙalibi badrin wato wannan rijiya alƙalib shi ne albi'u rijiya za tu ma'in au ghairi za ti ma'in ko wadda ba ta da ruwa wasu kuma suka ce abin da ake da alƙalib ita ce rijiya wadda aka tona wadda ba a yi mata ɗauri ba a bakinta kamar kwakware kenan da hausa ko saboda li'annahu tamma taqlibu ma fiha min al-ard an ɗebo ƙasar da ke cikinta an dawo da ta waje shi ake tamma taqlib wasu kuma suka ce a alƙalib ita ce rijiya wadda ba a san wanda ya mallake ta ba wadda ake gani a daji ko tsohuwa wadda mutanen wurin sun tashi to rijiya kuma da take badar asali wannan ya fi kama da ma'anarta domin asali wajen badar inda aka yi yakin jeji ne ko ka ce kufai ne babu mutane amma sai ya zama sansani ne da 'yan kasuwa daga sham masu ratsawa su tafi ƙasar makka suke yada zango a wajen suna yada zango a wajen su kwana ko su wuni su sha ruwa su ainihin wato huta su ba dabbobin su ruwa su ƙara guziri sake ce mata ƙalibu badar wato rijiya da ɗaɗɗiya wadda babu mai ita wadda ke kusa da wani ƙauye da ake ce ma badar wani shi da ka taɓa zuwa wajen ko? wai taɓa zuwa wajen wajen ni na taɓa zuwa hasu biyu har yanzu wani yana nan wani kwakwara ne yana nan haka an kewaye shi da bulo asalin inda aka zuba waɗannan gawakin amma kuma yanzu alƙarya ce gari ne kamar local government haka kuma abin da zai baka mamaki da an ce badar abin da mutane suke tunani da an fita madina irin kamar yanzu daga nan kana fita ka kama hanyar kaduna kafin ka kai dutsen abba ko kilomita takwas ko goma haka ne tsammanin din mutum to wallahi ba haka bane tafiyar kilomita ɗari da hamsin ce ƙwarai kuwa daga madina wallahi tafiye kilomita 150 ce da ma ni na ji hasu bi ka duba ko yanzu kana iya kai google zaka gani da ka ce madina to badar nawa ne kuma har yanzu hanyar tun daga madina har badar har yanzu babu gari da zaka kira suna birni in banda musaijid wani gari ake ce musaijid wai dan karamin masallaci shi ma sai ka dan sauka daga hanya haka ake zuwa a sai abinci ko wani abu zaka tafi daga madina har garin har yanzu ba za ka samu gidan mai da za ka sha mai ba ba za ka samu inda za ka tsaya ka ci abinci ba ba za ka samu inda za ka tsaya a maka gyaran mota ba saboda kawai sai dai 'yan ƙauyuka haka banda wannan musaijin ɗin da yake a kan hanya so ina kuma ga shekara dubu baya kullum an ba hanya abin da aka fara tunani nan fa su da ƙafa suka bi abin hawansu mutum uku ke hawa abin hawa ɗaya yanzu kuma titi ne express mai kyau da motoci masu AC irin na 'yan makaɗin nan sababbi fararen nan a cikinsa ake zuwa amma da haka sai ka sha wahala su kuma sun fita ne kai kuma ka je ganin gari ne yanzu ko su kuma sun fita jihadi ko ba su shirya ba ba da shiri ba sannan sun fita su gamu da wanda sun fi su yawa kuma sun dade suna zaluntar su suna ga ana ganin an fi karfin su in fact su mutanen makka ma da suka zo ma sai da suka yi bikin cin nasarar yakin kafin yakin sai da aka yanka raƙuma aka yi rawa aka sha giya in advance kenan za a ce ko kafin ma a yakin saboda kawai sun san cewa kawai wannan yakin kawai walk over ne ashe za su gamu da gamansu malam ya ce wa da sana kala da sana ahmad ibn abi asim wannan mai riwayan ne yake gaya mana wanda ya rito daga shi malam kala da sana shafi'i mun tana shi ko ibrahim ibn muhammad ibn al-abbas wanda yake cousin din shafi'i kala da sana al-haris ibn umair al-basri kenan an humayd at-tawil kenan an anas ibn malik anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qama ala al-qalibi annabi ya tsaya akan rijiyar قليب بدر ريجيا بدر الذي فيه أبو جهل وأصحابه ببدر wanda a cikinta akwai Abu Jahal gawarsa da mutanansa din nan su Shayba su Umayyah ibn Khalaf su wajen 70 bayan da aka gama yakin an bagawa wakin ne haka akan duk inda suka fadi sai da aka je Madina bayan kwana uku bayan kwana uku sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo tare da wasu yace duk a ja su a saba su a cikin a cikin wannan a cikin wannan rijiya wasu ma sun kumbura sun yi sintim abinka da kafiri lokaci guda ya kumbura wasu ma da an ja sai gawo ta tsinki haka dai aka tattoshe hancina aka dai sa musu buhu su menene aka tattara dai aka watsa abin banza dai a cikin rijiyar tunda ba za a musu jana'iza ba kuma za a basu su hana mutane wucewa saboda tsananin warinsu da sauransu to sai aka yi haka shine sai annabi ya tsaya akan ainihin wato afwan nace a koma madina ba a koma madina ba a koma sansani sansanin yakin sai annabi ya tsaya a daidai rijiya fanada ya aba jahal ibn hisham ya utba ibn rabi'a ya shayba ibn rabi'a ya umayya ibn khalaf hal wajadtum ma wa'idtum haqqa fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa nabi ya ce ya kai kafiri abu jahal ya kai kafiri utba ya kai kafiri shayba ya kai kafiri umayya dan khalaf shin kun ga abinda Allah ya muku alƙawari na azabar da zai muku ba ku imani ba nabi ya ce ni dai alhamdulillah na ga abin da Allah ya mun alkawari na nasara fakharaja min ashabihi man sha Allahu an yakhruja fa qalu ya rasulullah sai wasu cikin sahabbai suka fito wanda Allah ya so su fito suka tsaya tare da shi suka ce ya rasulullah tunaji aqwaman qad jayyafu منذ thalathin ya manzo Allah kana magana da mutanen da suka zama mushe yau kwana uku fa qala yace ma antum bi asma'a lima aqulu minhum illa annahum la yastati'una an yujibu nabi ya ce wallahi ku dinnan ba ku fi su jin abinda nake faɗa ba sai dai kawai ba za su iya bada amsa ba yanzu kaga wannan hadisin na farko kafin mu ji wasu misalin da ke da alaka da shi yana nuna ashe a cikin kabari ana iya dawo da mutum rai kuma har ya ɗanɗani wata kuɗa annabi ya ce kun samu abin da ake gaya muku shi ne tabbatar da azabar kabarin kenan to amma iskaliya ita ce a kamar yadda ke a cikin bukhari aisha radiyallahu anha ta yi iskalin wannan wannan hadithin duk da bata wajen da aka bata labarin cewa Abdullahi dan Umar yana bada labarin cewa ai ana yi mutane azaba a kabari kuma suna jin ƙaran takalman mutane da sauransu ta ce a'a ai ba haka ba ne ai abin da ya faru ya faru ne kawai da mutanen badar su kadai ne aka ba su khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba khususiyar ya jishe su magana kuma su amma banda sauran mamata tace sau ta ja aya fadin Allah wama anta bi musmi'in man fil qubur da fadin Allah innaka la tusmi'ul mauta ta ja waɗannan ayoyin guda guda biyu to malamai suka bada amsa suka ce eh ayoyin nan haka suke alal umum amma fassarar su shine wama anta bi musmi'in man fil quburi illa man sha Allahu an tusmi'ahu sai wanda Allah ya so ka jiyar kaman waɗannan haka fadin Allah innaka la tusmi'ul mauta shi ma haka ne aka ce saboda aya tana nufin ba za ka iya jiyar da su ko kuma innaka la tusmi'uhum sama'an yanfa'uhum ba za ka iya jishe su irin jishewar da zai musu amfani ba shi ne kan faɗa Allah afa an ta tusmi'ul summa au ta haidul umya wa man kana fi dalalin mubin ai kaga ba ba zai ji bane amma ba zai amfana bane ko ya ji to da dai wasu maganganun da malamai suka yi masu tsayi sai aka ce to jin da suka yi da me suka ji nan ma malamai suka rabu gida biyu suka ce sami'u bi azani ru'usi sun ji ne da majiyarsa ta kunne da kowa yake ji wasu ka ce a sami'u bi qulubihim wa arwahihim za su ji ne da zukatansu da zuciyoyinsu domin waɗannan hawas ɗin aikinsu na ƙarewa da zarar ya fita amma mutum yana iya jin abin da ke faruwa da zuciyarsa da ruhinsa kamar yadda yake jin ƙaran takalmin wanda suka kai shi kamar yadda yake jin ƙaran koke-koke da ake bayar rasuwarsa har ma ya dinga cewa an cutar da shi da ake kuka wannan maganar da yake cewa kaddimuni kaddimuni ko ya ce akhiruni akhiruni wannan magana da yake ba da baki yake yinta ba da zuciya yake to haka jin ma da yake da zuciya yake ko da ruhi yake almuhimmu dai shi ma ya kawo mana wannan hadisi ne a nan wajen dan ya tabbatar da cewa lallai da gaske ne akwai azabar kabari kuma akwai dawo da rai a cikin kabari ga mutane in kana son ganin karakaran bayanai sai ka koma cikin fathul bari ya tattauna wannan mas'ala dalla dalla a cikin mujallali na hudu cikin kitabul janais wallahu a'lam bala ya sake cewa hadisin yana cikin bukhari da muslim dawa bala ya sake cewa wa haddathana al-muqaddimi wa abbas ibn ibn al-walid an-narsi qala haddathana ma'ab mu'tamir ibn sulaiman kenan an humayd an anas ibn malik qala qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala qalib badr irin wancan riwaya ce da isnadi wanda yake ala ala shart ash-shaykhay wa haddathana wuhban ibn baqiya qala haddathana khalid khalid ibn al-haris al-basri kenan an Humaid duka dai zuwa ga hanyar Humaid at-tawil an Anas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa bi Badrin isma'ahu al-muslimuna wa huwa yunadi nabi ya kasance a Badar sai aka je yana cewa ya Aba Jahl ibn Hisham thumma zakara mithla hadisi Shafi sannan ya ambaci irin hadisin Shafi'i wancan Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas wanda yake shi ma wannan rijaluhu rijalu shaykhain in banda Wahab ibn Baqiya wanda rici rijalu Muslim ne da kuma Khalid ibn al-Haris al-Basri shi rijalu shaykhain malai sake cewa wa hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan qala hadathana Yazid ibn Harun an Humayd an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallama nahu wannan ita ce riwaya ibn Hibbana da Abu Ya'la wa hadathana Abu Musa Muhammad ibn Musanna kenan wa hadathana qala hadathana Khalid ibn al-Harith an Humayd an Anas ibn an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallama irin dai wancan dai riwaya ce wannan ma tana cikin Bukhari da Muslim da wasu wurare wa haddasana ibn kasibin qala haddasana ibn fulayhin muhammad ibn fulayhin kenan an musa ibn uqba an nafi' maula ibn umar an ibn umar qala yace qala qala unasul linnabi sallallahu alaihi wasallama min ashabihi yawm badr wasu cikin sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan badar suka ce mishi wa huwa yunadi lokacin da yake kira din nan ya ashabal qalib ya ku na cikin rijiyar nan ya rasulullah sai sabai suka ce ya manzan Allah atunadi unasan amwata zaka kirayi wasu mutane matattu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah yace ma antum bi asma'a lima aqulu minhu san ba ku kai su jin abin da nake faɗi wannan ma ruwayar bukhari da muslim to karin batu game da fiqhun asalin wannan hadisi shine baya ga tabbatar da wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu khususiyar Allah ya sa ya jishe su magana kuma sun ji shi sannan kuma yana tabbatar da ana raya mutane a cikin kabari kuma ha'a musu azaba kuma yana tabbatar da wajabcin suturta gawa ko da ta kafiri ne idan kafiri ya mutu tsakanin musulmi ba za a ce dan ba musulmi bane a kyala gawo shi haka nan dole a suturta ta ko dan maslaha al'umma sannan kuma dole a bambanta inda za a rufa kafirai daga musulmai sannan in za a rufa kafirai ba sai an musu tanadan da ake wa musulmai ba wato ba sai an ka haka kabari lafiyayye ya zama yana kallon gabas an saka a alkafani an kwantar da gawa da ake kwantawa ba zamu ba a batun sallah duk abin da ya sauka na rani za a yi zubawa a ciki tsohon rijiya wani tsohon rani wani dai wuri wanda yake mara amfani za a iya a watsar dai ya zama an nesanta ta daga mutane kata cutar da su saboda warin na iya cutar da mutane hayar kawo annoba ya daga shi abinda malamai suka ayyana na matsaloli a nan wadda sana abu sha'asa shi ne ali ibn hassan ibn suleiman al-kufi daga cikin malaman ibn majah mun ji hadisin sha baya qala da sana عبد الرحمن ابن محمد المحاربي أن أشعث ابن سوار كنا أنا بإسحاق السبيعي كنا أن أمر بن ميمون دقى تابعين بابا مالمي تكما لمن تابعي أمر بن ميمون قال يتي كنا عند عبد الله بن مسعود في بيت المال وترانا من ترى عبد الله بن مسعود أتكم بيت المال قال فسيتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب وترانا النبي يسأي أكن ريجيا نن qalib badrin rijiyar badar faƙala ya ce ya fulan ya fulan kaiwa ne kaiwa ne hal wajattun ma wa ada rabbukum haƙa shin kun tarar da abin da Allah ya muku alƙawari gaskiya ne ƙalu ya rasulallah suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hal yasma'una wai suna jin ka ne kala nabi ya ce ma antum bi asma'a lima aqulu minhu ba ku kai su jin abin da nake faɗi ba walakin lahumul yawma la yujibuna amma yau babu halin ba da amsa wani hadisi ne sahihi duk da raunin isnadinsa saboda ash'as ibnu sawar ibnu sawarin din can da'ifi al-imam tabarani ya ruwaito shi da isnadi wanda yake mai kyau asalin hadisin yana cikin bukhari da muslim a maganan kiran ashabu qalibi badr qala abu bakrin sai malam ibnu abi asim yace wal akhbaru allati fi qalibi badr hadisan da suka zo game da bayani akan wannan abin da ya faru a rijiyar badar wani da'in nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu da kuma annabi ya kiraye su wama akhbara da abin da ya bayar da labari shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahum yasma'una kalamahu yace suna jin maganar sa su ma waɗannan akhbarun hadisai ne sabita tabbatattu tujibul amala wanda suka zama wajibi ayi aiki da su wal muhasaba kuma a yi mutum hukunci da su idan yake aiki da su za a mai hukunci cewa ya kareta mutawatir fi akhbarun kathiratu akwai hadisai da yawa kad asbatnaha mun tabbatar da su fi mawadi'iha inda ya dace a tabbatar da su to ga wanta alike a ƙasa wanda malam ya kwafo shi daga littafin ta haƙiƙin ash-shaykhul albani yace qala ash-shaykhu nasiru sallamahullah malam nasiru da albani ubangiji Allah ya kubutar da shi yake cewa lakin laysa fiha annal mauta ammatan yasma'una sai dai hadisan ka hada su gaba daya ba sa nuna cewa dukkanin mamata suna ji ko da yaushe a kowane hali wa inna ma fiha anna ahlal qalibi sami'u qawluhu sallallahu alaihi wasallama iyahu sai dai suna nuna cewa su mutanen qalibi badar Allah ya jishe su maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin falala ga shi manzo Allah din da kuma taqri'i ƙara sa su cikin azaba fahiyya qadiyatun khassa la umuma laha wannan bai nufin kowane kabari ka je in kai magana kai ga magarin mutun na kabarin yana jinka fala tu'arib ta'aruda bainaha wa bainal ayatayn allatayn ihtajjat bihi masiratu aisha radiyallahu anha saboda ka waɗannan ayoyi guda biyu innaka la tusmi'ul mauta da wa ma anta bimusmi'ul man fi qubur ba sa saba ma wannan fatijajuha biha sahihun ka asl hujjar da aisha ta kafa a matsayinta na asali tabbatacce ne cewa mutum bai iya je da na kabari lakin khafiya alaiha annal hadisa waqa'at sai da ya buya ga ilimin Aisha cewa wannan abin da Abdullahi dan Umar ya bada labari da gaske ne kamar rawahu ibn Umar wa kaza Anas wa Umaru kama takaddama duk waɗannan surwaito fatamassakat bil asli thabit fil Qur'an sai Aisha ta yi riko da asalin abin ta sani game da Qur'ani li adami thubutil qissati indaha saboda a wurin ta ba ta tabbas game da kissa sai ta zama ta yi kuskure walau thabatat la asbatatha min hadha al-asli lastasnatha min hadha al-asli kama huwa al-wajib da ya tabbata a wurin ta da ta kebance wannan hadisa muayyana daga wancan asalin litawfiqi bainal qur'ani wal hadis saboda ta yi sa ta daidai tsakanin qur'ani da hadisi wa yu'ayyiduhu qawlu qatadatul mutaqaddim abinda ke ƙara ma wannan ƙarfin hujja shine maganan qatada da yace ahyahumullahu lahu Allah ya raya wa annabi su yayi magana da su falqadatu khassa wannan kissa ce ta musamman fala yajuzu an yulhaqa biha ghayruha bi halasta a riskar da watan ta gareta annal mauta a ce dukkanin mamata kullahum gaba ɗayan su yasma'una wai suna ji kama ya ƙulu kasirun minan nasil yauma kamar yadda yanzu mutane suke ƙudarcewa da aka sai mutum ya je kabari ya ta kuka yana magana da mamaci yana kai ƙara gun baban shi ko malaminsa sai alaga ta malar da baka nan wallahi an ci amana wallahi baban su wani su wani sun kwashe mana kuɗin gado Allah ya isa na zo in gaya mani wannan shirmanka kake yi kawai balantana kuma da ya ce a roƙa mutumin ya gafarta mai na cikin kabarin wannan kuma kaga shirka ce so da wannan ƙa'ida ce amma cewa mamata ba sa jin abin da muke aikatawa amma kuma Allah ya keɓance manzo Allah sai sama da waccan khasiya ya ji shi da waɗancan mamatan abin da annabi yake faɗa musu wallahu ta'ala ala sai malam ya sake cewa qala da sana Ibrahim ibn al-Hajjaj al-Basri kenan as-Sami eh as-Sami ne wannan akwai as-Sami akwai kuma ɗayan amma wannan as-Sami din ne قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عبد الواحد ابن حمزه ابن عبد الله ابن الزبير جيك عبد الله بن زبير ne wannan قال yace samitu abbad ibn abd salam ibn abdullah ibn zubair yaji daga daga baffan sa kenan hamza dan abdullah yaji daga abbad dan abdullah dan zubair yace samitu ummul mu'minina taqulu naji aisha tana cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil hisabil yasir na tambayi ma'aiki tsara aminci Allah su tabbata a gare shi game da hisabi mai sauki da Allah ya ce fasofa nuhasibuhu hisaban fasofa yuhasabu hisaban yasira me ma'anar shi fa qultu nace ya rasulullah mal hisabul yasir me ye hisabi mai sauki qala yace ar-rajul yu'radu alayhi yu'radu alayhi dhunubu mutun ne za a gabatar mai da zanuban shi gaba ɗaya a nuna mai shi sun mayu ta jawazu lahu an ha sannan a kau da kai a gafarta mai Allah ka sama cikin samu gafara annabi ya ce wa man nukishal hisaba halaka duk wanda aka ce sai an tattauna da shi akan hisabi me yasa kai kaza me yasa baka yi ba to wannan ya ya halaka sai ya je wuta wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim hadisi ne sahihi wa da sana Muhammad ibn Mahdi qala da sana Abu Amir Abdul Malik ibn Amr al-Aqadi kenan wannan al-Basri wa an Muhammad ibn Muslim ad-Daliqani kenan an Amr ibn Dinar an ibn Zubairi annar Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nushikal man nukishal hisaba man nukishal hisaba bi amalihi halaka yanzu wannan ma ya kamata kai tambaya me ya alaka shi da azabar kabari me ya alaka shi a ganin ka alaka shi saboda a kabari akwai munakasha duk wanda aka munakasha kuma zai halaka ka'ida ce amma annabi ya fada a kabari akwai munakasha shine tambaya saboda haka babu mamaki dan azaba ta biyo baya saboda ka'idan man nuqishal hisaba uzib ko anan duniya ne kuma gane istinbadin da yi Allah ya sa kun fahimta kaga hadisin ba yana magana akan azabar kabari bane yana magana akan rahama Allah da gafararsa da ardin aiki to amma a ƙarshe sai annabi ambaci ka'ida amma ita ce man nuqishal hisaba halak ko uzib to wannan kaida kuma tana aiki har a duniya kaida ce amma za ta yi aiki a duniya za ta yi aiki a kabari za ta yi aiki a lahira a kabari yayin ne aikin ta shine abinda muka ji a baya haka tambayi mutum aka ce la daraita wa la talaita shine munakasha haka tuhumi mutum to me ke biyo baya azaba Allah ka tsare mu daga azabar kabari da azabar wuta da azabar duniya da lahira gabaki daya da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai gabaki daya Allah ka samu gama lafiya za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi